والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan rana ta biyu yau biyu ga watan azumi sannan shine majalisinmu na biyu tafsiri na mata da yake zuwa muku daga wannan masallaci na al'afat da ke cikin garin gombe muna fatan allah ubangiji ya mana taufiki ya mana jagoranci kamar yadda muka fara jiya muna cikin suratul mujadila ko kuma al-mujadala wanda mun yi ayoyi guda hudu mun faɗi hukunce-hukunce da suke cikin ayoyin amma akwai fawa'id da ba mu kammala ba ina so a cikin ayoyi guda hudu din za a maimaita min aya ta ƙarshe walladina alladina yuzahiruna minkum min nisa'i na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعيدون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم wannan su ne ayoyi na biyun ƙarshe a karatunmu na jiya da muka kammala su sai dai akwai hukunce-hukunce a ƙarƙashin ayoyin guda hudu gaba ɗaya mun faɗi wasu daga cikin hukunce-hukunce wasu kuma ba mu kammala ba su ne za mu faɗe su insha Allah na farko in ba manta ba mun faɗi menene zihari sannan suran ta sauko sanadiyan wace mata ce mai sunanta khawla bintu ta'alaba ya sunan mijinta aus ibn samit ba dukansu ita al'ansariya shi kuma al'ansari mun san dalilin da ya sa ta kai ƙara gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shine tana tsoron auren ta kar ya ƙari tana tsoron kada ya zamana mijinta ya sake ta an zo ƙarshen aure din to mun faɗi ɗan dabarbaru da ta yi da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya sauko mata da amsa ya bata mafita to sai muka dawo hukunce-hukuncen zihari muka ce menene zihari shine mutum ya ce wa matarsa ke kamar mahaifiyarsa ce ina so ku rike nan gurin mutum ya gaya wa matarsa cewa kamar mahaifiyarsa take kun rike ba ya sifanta da dawa da mahaifiya in bracket tambaya anan idan ya sifanta ta da ummansa ko gwaggonsa ko yarsa shi ma ya shiga cikin zihari cewa sai ya yi sai ya yanta baiwa ko azumin wata biyu ko kuma ciyar da miskinai sittin. sannan ya sake dawowa gurin matarsa ko kuma shi baya ciki za mu same shi a gaba tambaya ta gaba idan kuma mace cefa ta ce wa mijinta kamar ubansa yake don ta haramta shi a gare shi a gare ta shin shi ma zihari ne shi ma fata haririn roƙabacin min ƙabli an yi tamasa siyamu shaharain mutatabi'ain it'amu 60 miskina ita ma sai ta yi ko kuma ita ba ta cikin wannan hukunci din to wannan tambaya ta farko ita zan fara amsawa idan mace ta gaya wa mijinta abinda aka ce in miji ya gaya matarsa zai hari ne in mata ta ce in miji ya ce ni da ke kamar uwa ta ce ya faɗi haka wannan mun faɗa shi kan zihari ne kuma ba shika ba ne za mu zo mu gan shi a gaba saboda jahiliya suna ɗaukansa shika ƙur'ani kuma ya ruguza abin da jahiliya suke faɗa ya ɗauki abin da shari'a ta ga yayi mata so daga ba shika ba ne amma akwai punishment tunda mutum ya ɗauko abin da jahiliya suke akwai punishment punishment din shine wanda muka fada siyamu shahrayn tahriru raqaba it'amu 60 miskina sune guda uku to shin da mace zata ce wa mijinta anta alayya ka zahari abi kai a gare ni kamar bayan mahaifina ne ma'ana tana nufin kamar mahaifina ne ta faɗi haka shi ma za a kira shi zihari duk hukunce-hukunce da muka faɗa jiyan nan yana kanta ko kuma ba haka ba to ba za mu ba da amsa da kanmu ba bari mu ga mai malamai suka tafi a kai na farko jumhurin malamai in muna maganar jumhuru muna maganar mazhabobi ɗin nan guda hudu wanne ne masaba guda hudu da muke da su na ɗaya na ɗaya imamu malik abu hanifa sai na uku imamu shafi sai na hudu ahmad bin hanbal wannan su ne guda hudu ko in za mu kara ta biyar za mu ce az-zahiriya shi ne dawudu zahiri wannan guda hudu din da malikiya da shafi'iya da hanabila da dewa daga cikin taron hanafiya suka ce in mace ta yi haka shi ba zihari ba ne ba shi ba a kirga shi zihari ba wani hukunci da yake karkashin haka domin ƙur'ani cewa yi alladina yuzahiruna minkum haka ƙur'ani ya fada lalle wanda suka yi zihari minkum ku maza min nisa'ihim a matayensu bai kawo maganar mata ba don haka mace duk halin da ta shiga ciki da duk bala'i ta shiga ciki don tana so aure ya ƙare ta siffanta mijinta da babanta don haramci ya shiga wani aikin banza ta yi ba bai yi ba babu wani zayari a kanta sannan shin akwai hukunce-hukunce na abin da muka fada malamai masu ka'ida ka'ida tana cewa taksisul hukmi bi wasfin ya dullo ala nafihi fi ma'ada duk wani hukuncin aka faɗi suwaye a ciki to kishiyarsu ba sa ciki yanzu kun ga an ce a yi minkum maza to mata ba sa ciki to shin to ta riga ta yi yanzu ta riga ta yi rantsuwa ɗin shin duk da cewa bai haramta ba amma akwai punishment a kanta akwai wannan kafara ɗin malamai suka ce babu kafara ba komai a kanta ba kafara haramcin bai hau ba kawai za a ce ta ci mutunci ne za a ce ta yi rashin mutunci da rashin ladabi da rashin tarbiya shi ne abinda kawai za a fara a kanta to sai dai wasu malamai ku rike shi ma hukuncin ƙarshen nan wasu malamai suka ce alƙaliya alƙali kai afuwar suka ce alƙali zai iya ladabtar da wannan matar a duba wani abu na ladabtarwa da za a yi mata sai a ladabtar da ita wasu malamai suka ce a iyayenta iyayenta su ladabtar da ita saboda ta aikata abu na rashin tarbiya wanda zai taba musu mutuncinsu akwai wani zance mai rauni akwai zance mai rauni wanda ake danganta shi ga mashabar zahiriya suka ce ziharin bai yi ba in mace ta yi wa mijinta amma fa akwai kafara kafara ta shine za ta yi kafarar rantsuwa za ta yi kafara ta rantsuwa wannan kafara ta rantsuwa shine za ta ciyar da miskinai goma ko ta tufatar da su idan ba ta da abin da za ta yi haka to sai ta yi azumin kwana uku wannan shine kafaran ta wannan magana ce mai rauni ba ta ciki wallahu ta'ala ala matsala ta gaba matsala ta gaba imamu malik imam malik yake cewa wannan hukuncin faɗin da aka ce minkum ana nufin ku maza sannan minkum ko musulmai to da aka kafirai a tsakaninsu yahudawa da kiristoci babu wannan a kansu don sun yi wannan abun babu matsala ta gaba ayar cewa ta yi dai masala ta gaba shin zihari shika ne mun fada ba shika bane zihari ba shika bane saboda abubuwa ne na jahiliya annata laysa talaq saboda Allah ya wajabta kaffara a kansa da shika ne shika ai baya shika ai baya halattuwa ya zama ba shika ba ta hanyar kaffara shika yana zama kome ta hanyar lafazi ne da miji zai yi da baki ko idan miji ya ce na mai da ita na mai da kekin koma ta so daga wannan ba shika ba ne wannan wani abu ne da aka bata na jahiliya a can baya sai shari'a ta bashi wani hukunci kuma na daban akwai matsala ta gaba shine idan mutum ya sifanta matarsa da ummansa da ummansa fa ko da gwaggwansa duk ba sun haramta a gare shi ba ko da yassa shin shi ma zihari ne duk da cewa ubangiji cewa ya minkum abinda ma hunna ummahatum ko ma hunna ummahatihim in ummahatuhum kaga ya kawo daga iyaye da mahaifiya ake magana don mutum bai sifanta matarsa da mahaifiyarsa ba sai sifanta da ummansa ko da gongonsa ko sifanta ta da yarsa shin shi ma zihari ne malamai suka ce kware kuwa zihari ne domin akwai ka'ida take cewa wannan an ambaci uwa domin kharaja makharajal galib domin a galibi da uwa ake yi din har a can jahiliya din ma don haka in mutum ya ambaci wacce ba uwa ba amma muharram yasa ce to ita ma ta shiga cikin haramci din ayan da ta ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum inna Allah sami'un basir ko yana nuna Allah mai ji ne ji na haƙiƙa ji na hakika wanda ya yi daidai da nasa shi Allah subhanahu wata'ala domin don a jaddada maka a tabbatar maka Allah yana ji kuma mai ji ne sai da aka kawo nau'in ji ɗin kashi uku aka kawo da sami'a yasma'u da sami'un dukkansu sai da aka yi aiki da su aka kawo da fi'ilul madi da fi'ilul mudari da kuma ismul fa'i duka sai da aka kawo da shi sami'a yasma'u qad sami'a Allah kaga yazo da sami'a Allah ya ji la sami Allah qala tu jaduka fi zawja wa tastakira wallahu yasma'u yazo da fi'il mudari inna Allah sami'un ismul fa'il wani ka maka Allah yana ji ji irin nasa karka yadda ka korewa Allah subhanahu wataala ji cikin sifofin Allah akwai ji ji ya kasu kashe biyu akwai ji na idraki wanda za ka ji to Allah yana da irin wannan jin amma irin nasa akwai kuma ji shi kuma na istijaba na amsawa wanda za a ce Allah ya ji kenan ya amsa maka kamar yadda ya faɗa game da Ibrahim inna rabbi la sami'ud du'a ubangiji na mai amsa addu'a ne amma nan gurin kuma qad sami Allahu Allah ya jijji na haƙiƙa irin nasa subhanahu wataala to wannan shine abubuwan da ba mu ambata ba abin da ya shafi karatu na jiya yau za mu ci gaba da aya ta biyar insha Allah tabaraka ta'ala Allah subhanahu wataala yace innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu na
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين
in kun duba wannan ayar Allah subhanahu wataala ya kawo ta ne bayan ya faɗi sifa na mu'minai da suke bin Allah aka faɗa mana sifofin bin Allah da suke yi shine in wani abu ya faru Allah ya ce ga abin da za su yi za su yi za su yi kafara in sun fada cikin kuskure za a yi kaza wannan yake nuna cewa mu'minai masu bin Allah ne to wannan ayar tana da munasaba da wa'ancan da suka gabata sai aka dawo mana kuma mutanen da su kuma ba sa bin Allah sai Allah ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu lalle wayanda suke saba wa Allah suke wuce gona da iri akan dokokin Allah wa rasulahu kuma ba sa yi wa Allah ba sa yi wa manzon Allah biyayya kubitu wayannan sun halaka sun tabe sun zama kaskantu kaskantantu kama kubitan ladina min qablihim kamar yadda waɗanda suka zo kafin su sun kibin Allah ubangiji ya tabar da su ya lalata su ya walakantar da su kamar yahudu da suka yi wa suka yi wa Allah ta'addanci kamar mutanen annabi hud kamar mutanen annabi lut kamar mutanen samudawa haka Allah zai tabar da mutane in suka kibin Allah subhanahu wataala suka yi wa suka kiwa Allah biyayya kubitu kama kubitan ladina min qablihim yadda al'amarin yake waƙar an zalna a yacin bayyana Allah ya saukar da ayoyi ɓalo-ɓalo na wancan halal ne na wannan haram ne amma kafirai suka ƙi to walil kafiri da azabin muhin lallai kafirai akwai azaba ta walaƙanci game da tattare da su saboda rashin bin Allah wannan da kafiri da ma musulmin da yake bin Allah yake bin dokokin Allah yake bin hukuncin Allah to mutum yana da azaba almuhin azaba mai tawalakanci innal ladina haduna Allah ay yukhalifuna wa ya'aduna Allah wa rasulahu sune wanda suke saba wa Allah suke kin bin dokokinsa kubitu kama kubital ladina min qablin za su shiga tabewa da bacin rai da damuwa duk kafiri yana cikin bacin rai yana cikin damuwa kamar yadda duk wanda ya maida saban Allah abincinsa to kullun zaka samu yana cikin bacin rai kullun zaka samu baya cikin kwanciyar hankali yanzu kai kullun abin nan ɗinka shi ne sabon Allah da rashin yi wa Allah biyayya da kullum kana cikin damuwa cututtuka da ake fada ana samu ɗin nan in ka bincika za ka samu tun yana sabon Allah ko ya ƙi wa Allah biyayya waƙar an zalna ayacin bayyana bayan Allah kuma subhanahu wata'ala ya sauko da ayoyi ɓallo-ɓallo da take nuna babu uzuri ga wani da zai saba wa Allah ayoyi kuma da suke nuna mana cewa babu wanda za ka ga ya saba wa Allah sai wanda yake da girman girman kai wanda yake ji da kansa wanda baya girmama Allah subhanahu wataala shi yasa a suratul baqara Allah yake cewa walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa alfasiqun hakika Allah ya sauko maka da ayoyi kwalo-kwalo in kaga mutum bai bi dokokin Allah ba to kafiri ne ko kuma azzalimi ko fasiki ko wanda ya rena Allah subhanahu wataala shi yasa a suratul ankabut Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ayoyi ne Allah ya saukar da su balo balo aka saka su a kirazan malamai suka haddace malamai ne suke da haddan qur'ani wama yajhadu bi ayatina illa zalimuna babu wanda zai kibin ayoyin mu ya kibin qur'ani yayi abin da ya ga dama illa zalimuna sai azzalimai Allah sai ce walil kafirina azabun muhin lalle kafirai suna da azaba na walakanci wannan ayar innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu asalin ayan ta sauka ne akan munafukai na Madina da kuma wasu daga cikin Yahudawa amma hukuncinta kuma ya game kowa da kowa ga duk wanda yake bin Allah shi ma yana cikin tabewa yana cikin kaskanci yana cikin walakanci yana cikin samun damuwa da bacin rai wallahi da zaka samu daman yin hira zaka samu dama ka yi hira da mutanen da ka san ba sa bin Allah suna abin da su ga dama ka ɗauki misali ƙarami mashaya wanda suke shaye-shaye ka ɗauki misali na biyu ɓarayi wanda za su fita dare su je su yi sata gidan mutane ko kuma masu fauce waya ko wani abu dai cikin laifuffuka munanan laifuffuka idan za ka yi hira da su ka tambaye su don allah bayan kun yi abin da kuke na sabon Allah wani irin daɗi kuke ji wallahi za su ce muku ba daɗin da muke ji sai ɓacin rai sai tashin hankali in ɓarawo ne na farko yana cikin damuwar cewa wani abin fa haramun ne ba abu mai kyau yi ba na biyu kullum yana cikin tsarguwan karfa a kama shi yana cikin damuwa da tashin hankali haka duk sauran sabon Allah idan mutum ya shi yana cikin kunci yana cikin damuwa zaman lafiyanka a ce baka saba wa Allah kuma kana bin Allah kana karatun Qur'ani kana rike ibadunsa kana rike azkar kana rike dukkan wasu manya-manyan ibadu wallahi kullun kana cikin cikin kwanciyar hankali baka da kudi amma kana cikin nutsuwa to Allah subhanahu wataala ce walahum azabun muhin suna da azaba ta walakanci to nan gurin zaka yi ta tunani yaushe ne wannan azaba din wannan azaban yaushe ne za a yi musu to na duniya dai mun fada mun fada kubitu kama kubital ladzina min qabl mun fada tun daga duniya to nan kuma Allah ce suna da azaba ta walakanci a ina to shine nan Allah ya gaya mana aya ta gaba yawma yab'athuhumullahu jami'an يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحساه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد Allah subhanahu wataala yake cewa yawma yab'athuhumullahu jami'an ranar da za shiga wannan azaba shine ranar da Allah zai tashi kowa da kowa Allah ka tashe mu da alkhairi a wannan ranar yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah subhanahu wataala zai tada kowa kafirai duka ya tashe su ya tara su a waje guda fa yunabbi'uhum bima 'amilu Allahu akbar Allah sai ba su labarin duk abin da suka aikata duk abin da suka aikata ubangiji sai ya karanta musu su komi kankantar sa fa sai Allah ya fito musu da shi ahsahu Allahu wa nasu ubangiji ai ahsallahu alaihim ma amilu fa'addahu wa athbatahu wa hafizahu ubangiji zai kididdige musu duk abin da suka aikata ya kirga musu shi ya musu bayani ya faɗi dalilin da yasa suka aikata a gurin da suka aikata a location ɗin da suka aikata duk Allah sai ya kawo musu su kuma wa nasuhu sun manta ma abin da sun yi shi sun manta ma sun yi shi amma Allah bai manta ba yana nan haka Qur'ani ya faɗa haka har mu har wanda ba kafiran ba kowa duk abin da ka aikata Allah kai ka manta shi amma Allah ba zai manta shi ba shi yasa suratul kahfi Allah subhanahu wataala yake cewa wa wudi alkitabu za a zo a ajiye littafin aikin kowa fatara almujrimina mushfiqina mimma fi zaka ga mujrimai kafirai suna da tashin hankali game da abin da ke cikin littafin saboda an karanta musu shi wai na sai kaji suna cewa ya wailatana kai Allah wadaranmu mali hadal kitab ya, ya mun shiga ukun mu haka za su fada mun shiga ukun mu mali hadal kitab me ya samu wannan littafin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ahsahu Allah wa nasuhu kenan wani irin littafi ne da baya ɓoye ƙarami baya ɓoye babba babba baya shiga duhu balle ƙarƙarami baya shiga duhu balle ƙarami balle babba duk Allah ya kawo mana su wajidu ma amiluhu ma amilu hadiran duk abin da suka aikata za su same shi a gaban ubangiji an tattara shi a littafi ran kaza ka yi kaza ran kaza ka aikata kaza ka buye a waje kaza ka yi kaza duk sai an kididdige ranan da ido zai rena fata ahsahu Allah wa nasu a lokacin da kai kamanta ba kai to muta an manta cewa wallahu ala kulli shay'in shahid Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan abin da ake aikatawa yana gani shahidun Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin sa ai wallahu muttali'un ala kulli shay'in Allah yana tsinkayar ko menene da mutum ya aikata wala yakfa alaihi shay'un ba abin da ke buya a wajen Allah fa huwa subhanahu hadirul la yaghif Allah yana nan a ko ina ilimin sa ya game komai wa hafizur raqib kuma Allah yana kiyaye komai yana kididdige da shi shi sa karka yi sai alkhairi karka aikata sai alkhairi ka wanke zuciyarka ta zama alkhairi ne a ciki kada zama kada kullawa mutane sharri kada zama zuciyarka mummuna ce to Allah subhanahu wataala bayan ya gama ambatan cewa shi yana ganin duk abin da ake aikatawa ba abin da yake buya masa sai Allah subhanahu wataala ya ƙara ƙarfafawa cewa duk abin da zaka buya ka yi kana ganin kai kadai ne to Allah yana tare da kai na biyunka ne duk abin da za ku ɓuya wai ku haɗa baki ku kai ko biyu kuna ganin ko biyu ne ku kai a ɓoye to kusan Allah yana nan na ukunku ne shi ne abin da za mu karanta aya ta gaba shi yasa wani ce duk zunubin da kake so ka aikata an yadda ma ka aikata shi amma da sharaɗi guda ɗaya duk abin da kake son ka yi kai duk abin da Allah ya hana bari mu fito da abin da kyau duk abin da Allah ya hana ya halatta ka yi amma da sharaɗi guda ɗaya da sharaɗi ɗaya kunga kisar kai caca liwaɗi sata duk in za ka yi an baka dama amma sai ka cika sharaɗi ɗaya shi ne ka je ka ka yi a gurin da allah baya ganinka wa zai iya wa zai iya yi kowane zunubi ka je kai ba za a kama ka da shi ba amma in ka je kai a gunda Allah baya ganin ka za a iya akwai gunda Allah baya ganin ka kenan fa duk abin da kake aikatawa malamai suka ce iya rashin girmama Allah shine mutum ya zama mai sabon Allah yanzu ko ko hukuma ce ta saka doka kar a aikata kaza ko a ce idan aka ga mutum yana shan giya za a masa hukunci kai ka fito kan layin nan ka tsaya sai daga ga polisawa sai ka zo kana yi a gabansu da kai da ka zo gaban polisawa kana yi a gabansu da wanda ya gudu ya je ya ɓuye yana yi in an kama ku wanne ne hukuncin zai fi tsanani wanda ya je ɓuye ba saboda wanda ya zo gaban polisawa yana musu izgilanci ne ko to shi allah babu inda za ka ɓuye ba ganshi ba kenan duk mai sabo kullum yana yi wa allah izgilanci ne kenan shi mai sabon allah kullum yana cewa kai abin da ga dama don duk inda ka ɓoye Allah yana gurin shi yasa mutumin nan da ya je zai yi zina da 'yar uwarsa sai da suka keɓanta zai yi alfasha da ita sai ta kalli fiskansar cewa ne ka ji tsoron Allah karka yadda ka kunce budurtakan da ba da haƙƙi ba baka ba da sadaki ba iyayena ba mu shaida ba ka zo ka kunce min budurtaka ta ba da haƙƙi ka ji tsoron Allah hadisi ya ce wannan can baya ne cikin banu isra'ila ana cewa ka ji tsoron Allah sai jikinsu ba da karkarwa saboda yana tsoron Allah dama ya tuna yanzu Allah fa yana gurin da gani yake daga shi sai ita kaman ba a yanzu sai shiga karkarwa sai ya ce Allah ya miki albarka kin min wa'azi tsoron Allah ya sa ba zan yi ba kuma abinda na ce zan baki ba zan baki ba kuma sai kin ban kanki yanzu tsoron Allah da yasa kika min nasiha ki dau kayan ma na baki ko ban yi fa- alfasha da ke ma dauki kayan na baki kun ga tsoron Allah sa da ganin yanzu fa yana ganin ga Allah Allah yana kusa da shi yanzu ne wannan aikin in duk duniya ba sa ganin Allah yana gani na yanzu wannan ban masa rashin kunya ba Allah ka azurta mu da wannan sifa mai girma na yadda girman Allah subhanahu wataala zai nisantar da mu daga sabon Allah to wannan ayar ita ce wacce zamu shiga da za ta nuna mana Allah yana ganin ka duk inda kake da duk motsinka Allah subhanahu wataala ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم نعم.
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا نعم.
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Allah subhanahu wataala ke cewa alam tara wai shin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka sani bane ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ya alamu jami'a ma fi samawati wa jami'a ma fil ard ana ana magana da mu ne annabi ya sani wai shin ba ku sani cewa Allah ya san duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa ba to a nan gurin akwai babban karatu fa wanda malamai sun kai ruwa rana a kansa da yawa saboda 'yan bidi'a sun fassara ayan fassara mara kyau to ɗalibai sai ku saurara ku ji cewa aka yi alamtara annallah sai aka ce me? A- aka ce me? gaban alamtara annallaha ya'lamu yawwa ya'lamu ku rike ya'lamu ku rike min ya'lamu alamtara annallaha ya'lamu mun kawo me ake me ake nufi ya'lamu ilimi ko mun kawo ilimi ko tayyib ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi mun samu ilimi sau nawa a aya yanzu sau ɗaya ko to ku rike bari mu karanta ta duka alamtara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء بكل شيء عليم farkon ayan an bude ta da ilimi ƙarshen ayan an rufe ta da ilimi to me ake nufi da shi ku riƙe zan muku bayani gaba alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wai ba kwa gani ne ba ku sani cewa Allah masanin abin da ke sama da kuma abin da ke ƙasa ba Allah shi yasa abin da ke cikin sammai ya san abin ke cikin ƙasai ba abin da yake buya masa kamar yadda ya faɗa a sura a cikin Ali Imran inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa ba abin da yake buya wa ubangiji a cikin ƙasa ko a sammai duk a a bayyane ke ga Allah subhanahu wataala ma ya kunu min najwa talatatin babu wata ganawa da za ta faru tsakanin mutum uku illa huwa rabi'uhum face Allah shine na hudunsu kenan mutum ɗaya kuma Allah shine na nawansa na biyunsa mutum biyu fa Allah shine na ukunsu mutum uku ba Allah shine na hudunsu mutum ɗari ba Allah shine na ɗari da ɗayansu ma'ana in duk duniyan nan suka haɗu ubangiji yana tsinka yana sanar duk abin da suke aikatawa yana ganin su yana sanar da su babu mutum uku da za su yi magana a ɓoye a asirce face Allah subhanahu wata'ala shine na hudunsu da iliminsa yana sane kenan da iliminsa ba da zatinsa ba karku fassara shi da zati Allah Allah subhanahu wataala zatin sa yana ina eh yana sama yana sama in an ce sama saman komai fa karka ce wannan saman da muke kallo akanta Allah yake dan yana bukatan ta a'a Allah yana saman komai duk wani abu da ka sani halitta ne na ubangiji yana kasan Allah Allah yana saman komai shi ake nufi da sama ba ana nufin sama ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai Allah yana saman bakwai ba ana nufin yana haka ba a'a Allah yana saman komai ne ita saman ma halitta ce ita kanta saman akwai abin da yake sama da ita to Allah duk yana sama da su amma ilimin safa ilimin Allah fa yana ko'ina wasu wai san an ce yana tare da su sai a ce su ce da zatinsa Allah yana tare da zatinsa suna rage wa Allah kima ana rage wa Allah kima yanzu mutum nawa suna nan amma kuma iliminsu yana cikin gidansu haka ne ko baka ba kina nan masallaci amma iliminki yana cikin gidanku ko yana cikin gidanki yana cikin ɗakinki kamar yaya malamin shau alaikun salam malamin shau kana wani masallaci kana masallacin al'afat amma yanzu da za mu tambaye ka ɗakinka gadon ina yake kallo miro ta ina aka saka shi takalman da ka canja yanzu ka zo da wasu wa'incan da ka tobe ina ka ajiye su ko dalolin nan yanzu za a je ɗakin kakaf aita neman dalolinsa ko ba za a samu ba watakil ɗan tono ya yi sa asusun ya binne daga ya zo kan sai ce muku suna nan in ya tona sai ya fito da shi yana nan masalacin amma iliminsa ba amma yanzu damu za mu je neman sau nawa mai gidanki zai zo ki tafi anguwa idan kika yana neman wani abu ya kasa samu sai ya buga miki waya sai ki ce rike wayar je ka kusa da kwalla oh ai ba kusan kwalla ba ma wa'annan yaran wannan yaran ba san kwalla ba ina un muslim ne ina un muslim eh kin san kwalla ha to ya zaki shiga kunan ina maman amir ina maman maman imam kusan kwallo ba a'a ba ku na faɗa ba ai sun musulmi nake tambaya to yanzu zaki ce zaki ce rike wayan rike wayan je ka kusa da wardrobe shikenan bari in ganda kowa ya sani yan wato je ka ba kofa ta farkon ba je ka ta hudu yan wato bude ta to ƙasa kina rike da waya ƙasan eh to zaka ga an saka ya abin nan ya dinkuna na to daga ta daya ta biyu ka daga ta uku yace na daga ta uku a to ba ta ukun ba daga ta hudu ka daga eh to dan daga kwadan kwali kuma a gefe ka gan shi eh can ciki na saka shi eh gaci to jawo shi yana ja sai ce kaga dubu ashirin din eh na gani alhali kina Kano ko ba haka bane to idan muka ce Allah yana sama ya san duk abin da kuke ku biyu ku uku ba sai yadda zatinsa ba da iliminsa ake nufi Allah yana sama amma iliminsa ya game ko'ina ma ya kunu min najuwa talatatin illa huwa rabi'u ba wani tattaunawa da ganawa na mutum uku face Allah subhanahu wataala shine na hudunsu wala kamsatin illa huwa sadisuhum mutum biyar ba za su haɗu suna sirri ba face Allah da iliminsa shine na shidansu yana sane yana ji kuma yana gani kamar yadda zuwa cikin suratul tauba alam ya'lamu anna allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum kaga Allah sai ce na san asirin su na san ganawar su ina sane da sirrin su da ganawar su kenan ba da zatin sai yake tare su da ilimin sa ne wa anna allaha allamul ghuyub sai Allah ya ce ma shine masanin gaibi sana a cikin suratul zukhruf Allah yake ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusulna ladaihim yaktubun kaga sai nuna mala'iku ne suke tare da su da zatin su mala'iku suna tare da su da zatin su suna rubutawa Allah kuma yana sanne da abin da ake yi wala adina min zalik kai duk wata ganawa ko da ƙasa da uku ne ma mutum biyu ko mutum ɗaya kai kaɗai ka je kai kayi abu kayi duk abin da kake aikata ko sharri ko alkhairi Allah yana sane wala aktara ko fiye da shida din nan ko fiye da biyar din nan Allah yana sane illa huwa ma'ahum aina makanu face yana tare da su da iliminsa da iliminsa abinda zai tabbatar da haka hadisin abu musa al-ash'ari wanda bukhari da muslim suka ruwaito shi abu musa al-ash'ari yana ba mu labari yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa kunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna mun kasance muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da muka zo wani rami zamu gangara in zamu gangara rami sai mu ce la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar sai mu yi haka irtafa'at aswatuna sai mu daga sautuka mu ce Allahu akbar mu daga da karfi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku daina wahalar da kanku ku tafi ku yi bi a hankali a kawunan ku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kiran fa ba bebe kuke kira ba ba kurma kuke kira ba innahu sami'un innahu ma'akum Allah yana tare da ku da iliminsa kenan sami'un qaribun yana ji da ku kuma yana kusa da ku da jinsa da iliminsa wanda yake nuna mana Allah subhanahu wataala yana sama amma duk abin da muke aikatawa yana gani kuma yana ji fa'idodi a wannan ayan ana tabbatar mana da sifa na ji Allah yana da sifa na ji kusancin Allah game da mu da irin yadda ya dace da shi sannan addu'a in za ka yi addu'a ana kira ana yin addu'a ne da sauci ƙasa-ƙasa ka yi ladabi ga Allah subhanahu wataala sannan wannan hadisi yana yana yana raddi ga wanda suke kore sifofin Allah da kuma suke kuma tawilinsu sun mai nabihun bi ma'amilu yau malkiyama sannan Allah zai ba su labari duk abin da suka aikata ranar tashin alkiyama komai sai an baka labari kamar yadda mun karanta a sura kafirin nan wa wudi alkitabu fatar da mujirmi na musfiki na min mafi wa waje tuma abilu hadira din nan da aka fada can suratun nur Allah yake cewa yau ma yurja'una ilayhi fa yunabbihum bima amilu wallahu bikulli shay'in alim kowa Allah zai bashi labarin abin da yayi domin Allah masani ne sai Allah ce inna Allah bikulli shay'in alim mun ce ku rike al-ilmu guda biyu a wannan ayan kun ga a farko alam ta'lam anna Allah ya'lamu dan a nuna maka da ilimin sa ne nan kuma karshe zaka ce inna Allah bikulli shay'in alim domin Allah masanin komai ne dan a nuna maka yana sane da abin da kuke yi da ilimin sa ne ba yana manna da ku ba ne ya Allah yana tare da ku duk inda kuke ga kuna manna da Allah a za a koma wata aƙida aƙida ɓatacciya aƙidan take cewa Allah yana cikin komai komai ma a cikin Allah yake wannan ɓatacciyar aƙida ne sune suke fassara wannan ayan da haka cewa mutum biyu ba za su gana ba face Allah na ukun su ne ai domin Allah yana manna da su wannan wannan wannan aibanta Allah ne subhanahu wataala aqidan yan hulul ko wanda suka ce komai Allah ne to to an ce Allah yana manna da komai da duk abin da ya halitta yanzu Allah a wajen su yana ciki a cikin masallacin nan a duniyar ma gaba ɗaya Allah yana cikin ta komai ko a ina akwai Allah so a gurin su yanzu haka nake dinnan duk a cikin Allah nake duk a cikin Allah nake kuna ji ba kun san aqidan wannan mutumin ba me sunansa ma eh ah mai sunansa ma mai gashi da yawa dinnan ba kusan sunansa ba wani wanda yake cewa komai duk komai yanzu kai dinnan kai dinnan kake zaune a wajensu masu irin wani aƙida ne yawwa kun gano mutumin Allah ka raba mu da wannan aƙidar mummuna wayanda suke kanta kuma Allah ya shirye su shi ma muna masa addu'a Allah ubangiji ya shiryar da shi ya gane da shi wannan mummunar aqida ne ai za ku ta gani a social media har har waka ake yi ko wane ne wane ne kai ma Allah ne ko sai a kira wane wane wane a ce shi ma Allah ne wannan yan hisbar goggo abu ita ma Allah ce wallahi haka in tana gudun duk za su faɗa sai a duba kyamarar ita ma saboda komai Allah ne fassara irin wannan ayoyin ba za a samu na hudu ba face Allah na biyar ba za a samu na biyar ba face Allah na shida ana nufin da iliminsa saboda ayar ta bude da ilimi ta rufe da ilimi don a nuna maka da ilimi ake nufi ba da zatin Allah subhanahu wataala akwai fa'idodi a wa'annan ayoyin da muka karanta da yawa za mu yi su a gurguje wallahu ala kulli shay'in shahid din na farkon ayan farko da makaranta yana nuna ilimin Allah ya gama komai na biyu na biyu wannan ayon da makaranta wata daga cikin ayon tana nuna mana wajibinmu ke neman gafaran Allah kullum bakinmu kar ya gushi muna neman gafaran Allah mu yan adam ne masu kurakurai mu yan adam ne masu laifuffuka a wajen Allah kullum bakinka yanzu manya-manyan laifuffukan mu abinda ya shafi salloli lokutan sallah a kira sallah kana ji ana kira kace bari in gaba abu kaza bari in gama kaza to yadda Allah ya fada ya ce ahsal ahsahu Allahu fa nasu wa nasu Allah ya kididdiga ayyukanka komai zaka je ka same shi a lokacin ma da kamanta da aikin kaga wannan yana nuna tun da ayyukanka da manya da ƙanana duk a gidan suke to ka zama mai yawan neman gafarar Allah fa'ida ta uku da za mu samu ubangiji duk ɓuya da za ka yi da duk abu Allah yana kallon ka ma ya kunu min najuwa talatati ba ya ɓuya ga Allah duk abin da kake sannan Allah yana tare da kai tare da kai ta me tarayya da Allah yake tare da mutum sun kasu kashe biyu akwai tarayya ta ko Allah na tarayya da kowa wannan shi tace ake fassara ta da cewa Allah yana sane yana gani yana riskar duk abin da kuke aikatawa akwai kuma tarayya ta muminai in Allah ce inna Allah ma alladhina taqaw Allah na tare da muminai to shi kuma nan ana nufin yana taimakon su ba zai bari su tabe ba ba zai bari su shiga matsala ba ba zai bari kaza ba za mu shiga matsala ta gaba alamtar ilal ladina nuhu anin najwa na'am ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير الله سبحانه وتعالى سيداوكم ينا labarta mana maganan yahudawa masu cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga ake gawa annabi sallallahu alaihi wasallam alam tara ay alam ta'lam ya muhammad haka annabi muhammad sallallahu baka sani bane halin mutanen nan da aka hana su su je suke mitin a boye suke ganawa a boye na abin da zai cutar da muminai su ne yahudu na garin madina idan misali yanzu mummine mutum uku suna zaune a nan sai kaga mutum biyu yahuda sai su koma gefe sai ga suna kuskuskus suna suna haka hannuni suke kamar suna kulla wata makarkashiya don su saka wa mummine bacin rai don su cutar da mummine wannan aikin ba yahude fa kenan shi sa duk abin da ba yahude kaga yana aikatawa a duniya amma ba abin ka tada hankali bane yanzu su suke su suke juya duniya yadda suka ga dama shi sa duniyan take zama lafiya dama ɗabi'ansu ne tun annabi musa tun annabawan baya har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba su bari an zauna lafiya ba kullun suna cikin hayaniya suna cikin ruda duniya iyaka munafurci da kafirci da taurin kai da walakanci da rashin mutunci ya kare a wajen yahudawa da abin da kuke gani din nan amerika za ta yaƙi kaza amerika za ta kai hari waje kaza amerika za ta yi kaza a'a an yi kaza duk aikin yahudawa ne duka ayyuka ne na yahudu ba sa bari a zauna lafiya so da haka Allah subhanahu wataala yake cewa ya kana Muhammad wai baka gani ne game da waɗannan mutanen nuhu anin najwa wanda an hana su suke yin mitin nuhu anin najwa ay yarji'una marratan ba'da marratin ila ma nuhu anhu ay nuhu anin najwa ai nuhu anit tanaji sirran an hana su suke yin mitin a boye dan su cutar da mu'mini yanzu ne kai ga sun koma can sai ga suna kuskus ana haɗa fa sai ga sun koma can ana kuskus da mumini za su wuce sai ga sun fara yahudu kenan Allah subhanahu wataala ya ya ce a daina ya ce wannan haramun ne amma su bayan an hana ma sun mai udun limanuhu anhu sai ga sun koma kuma suka ci gaba da abin da shari'a qur'ani ya hana din suka ci gaba da yi wai tanajuna bil ithmi wal udwani wa ma'asiyatir rasul suka je suna ta yin suna ci gaba da taruwansu da ganawansu ta hanyar sabo zunubai da sabo wal udwan zalunci da cutar da mutane wa ma'asiyatur rusul da kuma saba al'amari na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma suka akan karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kawo kokonto a cikin muminai wannan shi da aikin da yahudawa suke yi suka ƙi hannuwa kuma suka zo suna ci gaba da abin da aka hana din ina so ku gane yanzu muna maganan ganawa ce nan ga wasu suna zaune wasu su koma can suna ganawa don su cutar da wayannan yanzu muna tare in dauki mutumin cewa da Allah bismillah bar mu dan gana me hukuncin sa duk zamu zo mu tattauna a ciki sannan wa idza ja'uka da wayannan yahudawan za su zo gurin ka ma hayyauka sai suka ji suna gaishe ka bi malam yuhayyika bihi Allah na daga abin da Allah ba shi ya saukar cewa da shi ake yin gaisuwa ba sai ka ji suna cewa assalamu alayka in za su ce maimakon assalamu alayka sai su ce annabi assalamu alayka mutuwa ta tabbata a gare ka tunda sun san gaisuwa ai masu ilimi ne yahudawa sun san assalamu alayka sun san da ita amma sai su ɓoye sai su ɓoye sai su canja sai su goge wata kalma ta yadda ba za a gane ba sai su ce assamu alaika mutuwa ta tabbata a gare ka annabi kuma in ya tashi da ke annabi baya zagi sai ya ce wa alaikum kuma ta tabbata a gare ku mu ga addu'ar waye za ta fi ƙarfi kamar 'yan kano ko wasu 'yan kano 'yan cikin birni waɗanda suke ɗan raha da raha a wajen gaisuwa ko ka san bakano in gari ya waye me gaisuwansa mu mu nan Hausawa mu nan abin nan yankin Gombe da sauransu Fulani me gaisuwar mu ina kwana yanzu dattijan kamun babba ya fitowa ce sanda fitowa ina kwana ba haka muke ba mutanen Gombe mutanen Bauchi mutanen Adamawa in Bali jam in Yalli jam ko in Hirti jam ko zamu ce ina kwana amma bakano zai ce maka barka da asuba barka da asuba to in shaƙi ne sai ka fito sai ce ba ka da asuba ba ka da asuba me ake nufi da ba ka da asuba sallan asubanka ba ta yi ba kaga in baka ji da kyau ba zai ce maka barka da asuba ce baka da asuba in ka ce yawwa na gode ah kaga ya cutar da kai na gani to in sun zo sai cewa annabi irin wannan gaisun su cire wata kalma da nufin cutarwa wai hawai za ja'uka in sun zo hayyauka sai su gaishe ka bi malam yuhayyika bihillah na daga wanda ba Allah shi ya sauka bace assalamu alayka wai kuluna fi anfusihim maimakon su ce assalamu alayka ce assalamu alayka wai kuluna fi anfusihim laula yu'adhibana Allah bima naqul sai kuma bayan sun ce assalamu alayk annabi ya ce wa alaikum din sai kuma su fada a zuciya a boye sai su ce wallahi da annabin gaskiya ne ai da Allah ya halakar da mu abinda muke fada a kansa inda da gaske ne annabi ne mu ci mutuncinsa ai wallahi da Allah ya halakar da mu ƙarya yake ba annabi bane wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allahu bima yaqul sai Allah ya ce ai Allah ya gaya wa annabi ya ce ai mun kyale su ne ba yanzu zamu azabtar da su ba hasbuhum jahannamu yaslaunaha jahannama ta ishe su za mu saka ta a ciki don haka in kaga kana sabon Allah Allah yana barinka kana zaluntan mutane kuma kullun kudinka karuwa yake a kasuwanci ka iya cuwa cuwa kuma kasuwanci ga kullun yana ci gaba kuma ba matsala wallahi Allah yana shirin ka a lahira ne zaka sha wahala a duniyan ka gama in kaga shugaba babban azzalimi iya na ƙarshe yana abin da ya ga dama ubangiji akwai abin da ya shirya masa shi sa wanda aka jarabce shi tun daga duniya wanda kasuwanci yana yin mara kyau yana yin ba daɗi Allah ya jarabce shi a kasuwanci sai ta turo masa jaraba wannan Allah yana son ka ne dan ka tuba ka gane akwai matsala ka tuba ka gyara wannan jarabawan ta sa ka zama kai istighfari ka nemi yafuwar Allah kuma ka gyara wayanda ka zalunce su ka mayar musu haƙƙin su daga duniya ka gani amma an barka ka cuci kowa har kana da alƙalai kana da kotu har wani zai ce ba dai kotu bane mu je wannan ƙasar tamu Allah ya gyara mana amma abin ba shi da kyau wallahi jiya wata mata ta zo nan tana faɗan irin zaluncin da mijinta da ya sake ta yake mata ya sake ta akwai 'ya'ya tsakaninsu amma zaluntanta da yake akan 'ya'yan nan wallahi kamar zan yi hawaye ita kan kuka take sanda take faɗa duk shawarin da zan ba ta ce ‘yan uwansa ba ta ce ba ruwansu labarin ba shi da daɗi game da ‘ya'yan sai na ba ta wani shawari kai to anan ne ma ni tausayin ya fito min sai na ba ta shawari na ce to abinda za a yi haƙƙinkin nan tunda sun ƙirƙe ‘ya'yan ya dace a ce su za su riƙe ‘ya'ya yaro ya kai yarinya ta kai shekara sha uku sha ɗayan sha ɗaya ɗayan tara duk ya kai iyaye su riƙe ya ce wallahi ta ɗauka ta mai da su gidan iyayen ta ce wallahi bayan sati sai a ɗebo sai a zo sai a zuba mata su kaga ita dai uwa ce za ta ce za ta gwatsar da su ta ce in ta riƙe su wata ta ji wahala ta ce ni ma ya nake riƙe kaina ta ce sai ta je neman ɗan abin da za a bayar su ƙi bata in ta kai kuma 'ya'yan a watsar da su sai na ce to ki kai kotu sai ta ce hmm malam kotu a Najeriya idan na kai ko tilasta su aka aka ce wata wata ga abin da za su bayar in sun yi na wata ɗaya na wata biyu shikenan kuma an daina kuma kotu ba abin da za ta dau mataki saboda in za ta dau mataki sai ka saki zuwa ka biya kuɗi ka yi kaza ka yi kaza wata shari'ar sai a lahira sai a lahira ku duba abin da Allah ya faɗa fa dan an yi rabuwan aure ba shi ke nuna rashin mutunci bane qur'ani yace bayan kun rabu wala tansawul fadla bainakum kar ku manta falalan da ke tsakaninku zumuncin da ke tsakaninku kar ku manta ubanta da iyayenta girman ka so gani suka baka yar kai kuma barin komai kai kaje kace yar su kake so to in wani uzuri ya sa sai an rabu ban da rabuwar rashin mutunci banda bayan rabuwa kuma ai rashin mutunci kuma ga 'ya'ya ka zo kana cin mutuncin wannan yarinya ga matan nan wallahi abin tausayi ta ce malam kai ka taba gani na kamin fada ma kamar ya ce ya ce saboda ɗayar yankin mun nan ne ta ce malam shekara kaza ka taba gani na na ɗauko ina talla a kaina kai ta min fada ni na san yadda nake lokacin ina tare da shi ni nake shan wahala yanzu kuma mun rabu ƴaƴan ma ga halin da nake ciki to wallahi duk waɗannan da kuke gani hasbuhum jahannam in Allah bai dau mataki akan ka a duniya ba zaka je lahira za ku haru wani kuma ƙarshe a duniyan Allah yana nan yana maka jinkiri sai ka zo lokacin da kake bukatan a taimake ka sai Allah ubangiji ya cire mataimaka ya saka ka kai mutuwar kasko wa bisal masir Allah wadare da makoman da za a ce ita ce jahannama a nan gurin zamu dakata subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sai ranar asabar in Allah ya kai mu Allah ya mana jagoranci